الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na sharhi mamlatul fiqh yau muna rana ta litinin ɗaya da wata na zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas da watan biyar shekara ta dubu da ashirin da shidda ya ƙul musanifin rahimahullahu ta'ala a salisu ya ce guri na uku minar mawari na ti yajibu al-mar'ati fiha tarabbus ma'idda ya ce guri na uku wanda ya waje ga mace ta saurara za ta yi idda kuma duk da ta yi idda ta kare ba za ta yi aure ba sai ta dan saurara ga guri na uku za mu yi shirin insha Allah ta yi idda amma kuma dole ta saurara ba ta ga aure ba yau shi nace idan ta bat idan ta bat mar'atu ba dan kira iddatiha li zuri amaratil ham mace ce idda ta kare mana watan ta uku ko mai idda ce da watanni ko kuma mai idda ce da jini ta ƙare idda ta kawai sai ta ga alamar kuma ciki a cikinta tun da wani lokaci dan adam aka samu haka jini ya zo kuma akwai ciki amma ba a cika samu ba shi yasa musulunci ke hukunci na gaba ne kuma wannan wani abu ne na daban da ya zo to saboda haka sai alamar ciki ta bayyana a gare ta to wannan dole ta saurara kan tifakil batal kamar inda cikin ta aga ya kumbura duk da cewar a yanzu a ilmi na hadis zuwa ake a yi ko sai a tabbata in akwai cikin mama masu yasa to amma kafin a yi ko ba za ta yi gogal aure ba tunda cikin ta ya kumbura wani hisazi bai harkacin tibin ko kuma wacce take jin motsin yaro a cikinta shi ma dole ba za a yi goga ba sai an saurara ko da an kare idda wanki ta ilhaidi ko kuma sai ta gawa al'ada ta yanke ba ta gidan ba kenan alama ce ta akwai ciki kawo misali abin da ake nufi nan ta idda ta wata uku kowane wata tana jini yanzu ba ta kare ba to yanzu kawai watan gaba idda ba ta zo ba to na gaba ba ta zo ba shi kuma alama ce ta me ta ciki to ana ba ta gaugayen aure ba yanzu dole sai an tabbata cewa tana da kuma ta da wani hau zalika da makamacin wannan lamtun ka hatta ta zura riba ba za a aure ta ba sai wannan shakku ya kawo li'anna wujuda hadal ihtimal da man wannan samuwar wannan abin da ake tsammani na ciki ja'ala bi hukumin hamil ya sanya ta koma hukuncin mai ciki yanzu kenan hukuncin mai ciki ita kuma idda ta menene aihuwa kenan yanzu ta bar hukunci da watanni ta komo na aihuwa fi zahir mace mai ciki na zahiri ko waje ba alaihar intizar ya waje ba ta saurara hatta yutayakkan bin khulu rahim amin har a tabbata da cewa eh lalle mahaifarta ba ta da ciki idan aka auna aka ce a wata rashin lahiya ce to shikenan yanzu ba matsala sai ta aurenta na'am
فإما الذهب لم يسر المتاع وأنها تزوجت مع الشك في ابتداء الفتنة ولم تسر وما نوجت وما نوجت ربا في أكل الفتنة وذهب بعض أهل العلم في المسألتين السابقتين إلى أنه يجوز لها أيضا أن تتزوج من ابتداء فتنتها وإلى أنها وإلى أنها إن تزوجت صح النكاح لأنه أصلا بعد الانتهاء بعد انتهاء الجدة لكن إن تريقتن إن تبين بعد ذلك أنها نكحت وهي حاملة فقدت النكاح لأنها تبين تبين أنه تزوجت في وقت الإبداع وهذا هو الأقرب.
sai ma da yake cewa fa'inna ka hat idan tana da wannan alamar cikin ba a yi bincike ba an gani kawai sai ce aure lam yasiha nikahu aure bai yi ba ke da ciki ya kumbura kina da alamar ciki kuma ki je ki yi aure to wannan aure bai yi ba li anna tazawwaju ma shak domin ta yi aure ne kuma ga ta tana shakku shi kuma ba a aure haka fin kira idda tana shakku idda ta kare kuma ta kare ba tun inda akwai ciki aiki idda ba ta kare ba falam yasiha to aure bai yi ba kama law wajadat wajadat riba fil idda kamar da tana cikin iddan ta samu shakku ni wannan jinin na biyu ne ko na uku ne dole ta ce na biyu ne sai ta ƙara jini guda domin ba a yi idda da shakku na'am sai ke cewa wasa ba zu ahli ilmi fil mas'alatayn sabiqatayn wasu malami a cikin wannan mas'alan guda biyu da muka yi na yanzu nan sun tafi akan cewa ila annahu yajuzu la an tatazawwaj dinta iddatiha suka ce tana iya idan idda ta ƙara ta yi aure amma me wai la'anna in ta zawaje sahan ne kawai suka ce in ta aure aure ya yi li'anna wasala hadal intiha domin idda domin idda ta riga ta kare lakin suka ce sai dai me in ta bayyana ba ara zalika anna laka wa hiya hamil in ya bayyana cikin wata na da ciki suka ce batalan ni kawai aure ya baci yau in haka ne ke ranka wanda wanda kada je wancan eh li'anna tabayyana anna tazawwaja fi waqti al-idda domin ya bayyana ta yi aure a lokacin inda wazan wala karbar shi to wani matsala yanzu babu ita tun da yanzu ana da abin da ake aunawa kenan bai taso ba a ce sai an ga inda mace ta yi shakku akan tana da ciki ko bata da ciki kadai idan idda ta kare ana shakkun wani a ta yi awo a riba babu shi kenan na'am وأن ارتبط بعد النكاح لم يخرج نكاحها لأنها تزوجت بعد الإحداث من خروجها من الإحداث ya ce amma wa in irta ba da nikaya in ku ta yi auren sai take shakku kuma ni an yaban da ciki kwa na wancan mijin na baya ya ce to yanzu tun da ba tabbas ba ne in ba tabbata ba ya ce lami mutum ne kawo auren ta bai ɓaci ba da yan na ta zama da ba da ta yi kun domin da ta yi aure da farko ba ta shakku ta yi daga baya ne bayan ta yi aure ta fara shakku an yaban da ciki ko ban- ko ina da ciki kenan yanzu in dai ba tabbata tana da kai ba har yanzu tana da miji kenan aure bai ɓaci ba min kuru jami'in idan bayan ta kare idda na
إلا إن أجمت أنها نكحت وهي حاملة فإن النكاح يبطل كأن تلد قبل قبل المضي أقل من من مدة الحمل- من مدة الحمل وهي تلتقط الأولى منذ تزوجها الثاني الثاني وذكرها لأنه تبين أنها نكحت وهي تلتقط ومكاو ومكاو المدة التي بعد من كما سيأتي to shi kenan to malam sai yake cewa yace illa in alimat annaha nakahat wa hiya hamil sai dai in daman ta san tana da cikin kuma ta yarda ta yi auren ta tabbata wannan abu da nake ji ciki ne ko ta yi auren yace fa innan nikaha yabtul a wannan lokaci aure kuma ya ɓaci daban babu shakka yace ka anta lida qawla mudhiya aqall min hadha al yace kamar mace ce sai ta ga bayan ta yi idda ta ƙare kawai yanzu sai ta ga ta yi- ta aihu tana da sabon miji kuma kafin koma bari ba aihuwa aka yi abu da rai saboda haka bayan ta yi aure amma bai kai wata shidda ba domin a musulunci ciki baya eh, aihuwa ba ta kasance a daga wata shidda abin da ya sama in mace ta zo gidanka inda ta yi wata shidda ta dora to baka da yancin za ka kore wannan da in dai ba ka kama bane wani abu da idanka amma in ta zo da ƙasa da wata shidda to in ka ce baka raba ba a liƙa maka da ba domin me yasa domin Allah ta'ala ke cewa walwani da wancan da yake cewa walwani da ya ce yunzin aula da hunna haulaini kamilaini kaga shekara bi cika kwarai can kuwa yake cewa wa hamlu wa bisalu salasuna shahara to nan in ka ɗauka haulaini kamilaini wata nawa ne 24 in a talatin ka hudu shi da wani zargi wata shida shi yasa suka ce karancin ciki kenan wata shida abinda ya yi kasa da haka kuma matsala ne yawwa to ya ta aihu ta ga a yanzu ta yi aure ko mace wata shida ta aihu kenan yanzu ciki nawa ne mijin wancan na baya ne wai su da ashirin منذ تزوج التي إيه، الثاني yanzu tana da wata shidda ƙasa da wata shidda daga aurenta eh, namiji miji na biyu wadda kalabiya kuma wannan namiji na biyu har ya kwanta da ita li'annahu tabayyana anna nakata wa fil idda kenan za a ƙarshe auren shi ya ɓaci domin ya bayyana lokacin da ta auren shi ashe bai dace ta aure ba tana idda ne idda na wancan wa nikahul mutadi tati ba'ilun batilun auren mace mai idda ko ɓatacce ne in dai mace bata ƙara idda ba ka ɗaura auren ta to abu ya ɓace yake babu auren wani kuma sai ya ce da mu je ba da ومتى نكاس المؤتلف ونكاها بائن وهذا مدعو عليه لقوله تعالى ولا تقربوا- ولا تأذنوا بسمة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله إذا تيقن أن الزوج الثاني دخل بها وهي في العدة وجب أن أن يفرق بينهما لأنه نكاح بائن ولما ثبت أن المرأة وعلي من من التفريق بينهم من من التفريق بينهم
to ya kare ya ce wa mata na katil mu'tadda duk lokacin da mace tana idda ko idda ta saki gane ku ko idda ta mutuwa tana cikin idda haka kai ko ta ta faskice wanda za a yi na wata daya yawwa to inda tana cikin idda ta yi aure to auren ta ba ce inda mace ko mai idda da watanni shi in dai ba i- wancan da ba su kare ba ta yi idda to babu wannan aure ya ce fanikahuwa batsilun auren taɓatacce ne wa haza mujma'un alai ce wannan dukkan malamai sun yi ijma'i duk matar da bata kare ba idda ta yi aure to auren taɓatacce ne to amma yanzu kuma haka din tana faruwa daga mata diya me ya take faruwa na daidai za a zo a yi saki idan aka yi saki bai sai jini ɗaya ta yi jini biyu wata in daga ana ta an hada ɗan abin tunda mutane ba ruwansu a wani lokacin bai kamata ba wani je magana da ita amma mutane zuwa suke sai ga wata ya goga ta wata kuma sai wani abu ya zo mata wani ta tabbata ba jinin al'ada ba ne kawai sai ta yi aiki da shi sai ta gama da jinin al'ada shi ko ba jinin al'ada ba ne irin wannan abin nan ne na mata da yake zama to kawai sai ta gama da shi wannan sai zama wata matsala yawwa saboda Allah ta'ala ce wala ta'zimu uqudatan nikahi kada ku yi niyyar kulla aure hatta ya burwa kitabu ajala sai wannan alkitabu abin da ake nihi datkin da aka sani idda kenan sai lokacin nan ya kai sannan za a yi niyyar aure ma'ana sannan za ka iya mata magana amma a cikin waɗannan wanda muka zana akwai mace ɗaya wanda ko idda ta bata kare ba za a iya mata jirwayi da wanka bai kama da wanka ce ta ko wace ce nan wanda miji ya mutu wanda miji ya mutu shi wanda miji ya mutu an saba komawa ba sai shi yasa musulunci ya ba da dama ita ayyujin wayi mai kama da wanka abinda za ta gane da cewa dai kana da magana tsakanin ta kare ita misali ko ya ba halayenta duk wanda Allah ya bashi mace irin ce ya yi sa ai wani ya yi sa almaci to kaga ta ja ka ta sa akwai magana mutum ya zo na faɗin hali irin wannan ka ne sai kaza kaza a inda ya kaza amma ba alƙawari za ku yi baka ce in ce ƙarin da awon magana Eh, ko in ka ce mata misali duk da Allah sa wanda ta kake ƙara inda ai na za a ga mutane da yawa a gurin ki to kaga duk da wanka za ta gani da wani magana yawwa to kar a hutu a hili a bayyana amma jirwa'i amma yanzu kaga wannan shari'a ta ba da dama amma kuma dan ka mun kawai ra'ayi muke yi ba cika yi ba mutum mai idda ta mutuwa ta ake yi tana jin zai mutuwa kaza ba cika yi a gama an kamata ma magana kamar wani shin kuma yanzu ita ma an ka zo kamata magana cikin wannan yanayi irin- ko irin wannan gince sai ta ɗauki abin da wani abu to amma kuma abun bakin ciki wanda aka saka ta wanda shari'a ba ta yarda ba tun da halin zaunin mata ce amma kuma da an ji labarin cewa wani ya saki wanda wani sati ma ba a yi da wani buga mata waya eh to ka gani to so da kace ita wannan babu dama ita wannan sai lokacin da ta kare inda ta kakab ba abin da za ku ranta mata tunda har yanzu mijinta take wance duk lokacin da ya ga dama zai iya mai gata ko ba yancin ta bane yancin shi ne mace in tana idda bata kare ba al'amari ba yanda kaga igiyar aure a hannun da take to wannan ma lokacin igiyar ma aure a hannun da take bata da injin za ta ce ta tafi sai lokacin da idda ta kare amma in ta kare kuma wannan shi ke nan ta hutar ga hannun yace wa iza tayaqqana anna zawja sani da kalabiya wa hiya fil idda wajaba an yufarraqa bainahuma an yufarraqa bainahuma yace idan yanzu mace suna tare da mijin na biyu sai bayan ashe wannan aure da aka yi tana cikin idda ko da tana da ciki da shi ba a idda take ko kuma a ce dama iddar bata kare ba da a ce ai da aka baka aure yanzu da bota da mijin ta kwana kaza ne sai aka tabbata da ce tana idda to wannan kuma yanzu dole a raba tsakan auren wannan li annahu nikahun batil domin aure ne baceci dama baceci dole a raba tsakaninsu wani ma sabata an umar wa ali min at-tafriq bainahu wace domin abin da tabbata ga hadifu guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar da Ali Allah ƙara musu yarda su ma sun raba auren da aka yi mace tana cikin idda kenan duk mace da ta yi aure a cikin idda saboda haka kenan shi sa ake so idan aka baka alwalin mace ko kuma dama kai ne alwalin ta to kar a yi garazan yin aure inda zaura ce sai an tabbata da ce idan ta ƙare idda a bincika saboda al'amarin mata saboda an tabbata ta ƙare wannan sai a tabbata ko ana shakku sai a tsira da ka ولم تحق بينهما قول الدخول أتم عدة الأول ولا تنقطع بالعدة الثانية بالعقد بالعقد الثاني بالعقد الثاني أوه.
لأنه باطل to yayi masala ta gaba yake cewa wa in furrika bainahuma qabla ad-dukhuli idan yanzu wannan mata da aka mata aure da wannan miji na biyu wanda tana ciki bata kare ba idda ko ta yi biyu bata yi ɗaya ba sai aka musu aure yanzu sai aka samu labari da cewa eh wannan aure da aka yi ai an ɗaura ne kafin ta kare idda sai aka raba tsakaninsu to yanzu me za a yi idda ta yanzu za zauna ɗaya na ce. me za ta yi a tambat iddatal awwal iddar wancan miji na farko za ta yi wannan na biyu bata mishi ba idda yau an kwanta alma gane ku illa an zama da ya ce ana ko tsammanin wani abu to zama da haka idda na farko za ta karasa wala tan kazu bil aqli sani wannan kullu aure na biyu bai bai yanke wace idda da take ba kawai ci gaba za ta yi li annahu ba'dun dan tsatace yalla an babu shi na'am eh ana ana ana iya ji aure ta tunda akan kuskure ne akai inda abin da aka ce in aka yi aure da gangan akan wace bata kare inda ba kwanta aure to shikenan kuma yanzu ba aure tsakanin aure ya bace tsakanin su amma in ba da gangan ne aka yi saboda aka raba tsakanin yake in ta kare ko daga bayan suna su yi auren su babu damuwa daga
وإن كان التفريق بينهما بعد الدخول فنسأل فنسأل عدة الأول من حين دخل بأفعاله واستأنفت بالعدة الثاني وقال عمر وعلي فأتت هي عدتها من الأول ثم تأتت ثم تأتت من الآخر ka ji mace mai idda guda biyu iddar maza biyu kenan sai ke cewa wa in kana tafriqu bainahuma ba'da dukhul yanzu wannan mata da bata kare idda ba ta yi jini biyu bata yi na uku ba sai aka zo aka ɗarma mata aure da wannan kuma ya zo kwanta almi aiki ba ƙarami ba kun gane ku yanzu ya kwanta almi shi ko duwan alwan da aka kwanta shi yana buƙatar idda yanzu dole ta wa wancan na farko ƙarashin idda shi to shi ne ana ke cewa banat ala iddatil awwal sai ta yi bina'i akan iddan na farko wanta yau za ta fara bina'i ya ce min hin da kala biya sani daga lokacin da wannan nabiyin ya kwanta da ita sai ta ƙarasa daga nan za ta ɗauki ƙarashin iddan wancan na farkon kina sai ta mishi jini guda sannan kuma ya ce wasu ana fat iddatan sani kuma sannan in ta ƙare wannan iddan sannan ta wancan iddan shi inda alwashi ba ta ce yawwa يجعل ثم تعتد من الآخر ko من الآخر sannan na biyu na ƙarshen kenan sai ta mishi ma inda tashi yake cewa liƙauli umar wa ali saboda sai na umar da ali bin abi talib Allah ƙara musu yana tana cewa ta'taddu baqiyata iddatiha min al-awwal ta idda sauran abin da ya rage mata na farkon summa ta'taddu min al-akhir na karshe ta mishi iddashi in ta kare wancan mutum idda ne kenan na'am وله أين هذا الرجل الذي تزوج بها في عدتها نكاحها بعد انقضاء انقضاء عدته لأنه لم يحصل منه ما يجب تحريمه تحريمها عليه.
to sai ke cewa to ne mu karsa yace walahu ai li hadha rajul ladhi tazawaja biya fi iddata wannan namijin wanda ya aure ta iddata kuna ji da kyau wanda aka ce ta karasa wancan na farko sannan ta bishi ma yadda shi aiko in ta kare waccan yace to wannan nabi iya da yancin da zai aure ta daga baya bayan iddata ta kare kun gane ku yake cewa iya da damar da kawo kuwa badan kira iddatai ne amma iddar bi ta kare sai an yi eh, ta wancan na farko an karasa mishi shi ma ta auren shi da aka yi na kuskure shi ma sai ta kare yawwa idan ta kare kuma yanzu yana da yancin da zai zo ya aure ta li'annahu lam yahsul lahu ma yu tarimu alai domin babu wani abun da ya samu wanda zai haramta mata shi ana amma sai can kasa kudi ba ga za ku ga eh, magana da malam ya can kasa kudi ba ya ce wa ƙarza ba umar radiyallahu anhu la tarihi alai sai na umar ya ce kawai ta haramta gare shi tun da an ɗaura mishi a cikin idda kuma ya kwanta da ita ita tun da ya kwanta da ita ya ce kawai ta haramta gare shi a na farko ko a ibn in ba galibi da idda a to cakule cakule ke ne yo ai matsalar wanda ya kwanta da ita bai yiwa yo ai dole shi ma sai an mishi idda shi wani tunda ai iddar wannan ta farko ka gane ko iddar wannan ta farko da za a ƙara samu shi wacce iddar ta biyu da za a ɗauka in har wannan aka yi ta a ƙare lafiya to yanzu dama ai wata ɗaya ne yanzu wancan tana yiwa shi ma a ƙare lafiyar kiran ban matsala in ku aka samu matsala a gaba yanzu kuma ai dole za a koma zancen ciki kuma za a auna shi a ga daga wani lokaci in daga auren wannan abin da ya kai ya kai wata shidda a gaba to ana iya ba a ce na wannan na biyu in kuwa ya dora da haka kenan na wancan na farko ne kenan akwai matsala dole ta kare yadda tunda ya riga ya kwanta da bai kwanta bane ba matsala ya riga ya kwanta tunda dole shi ma ana tsammanin a kowane abu a yanzu ai dole yanzu jira ake yi. dole sai ta kare shakuri shakuri ne to sai ke ce a nan sai na umar shi ta yi kawai ta haramta gare shi na na biyun amma yace wa yazhar annahu inna ma harama alayhi uqubatan yace tana yiwa sai na Umar da ya haramta mishi akan cewar ya sun tafi akan cewar yana iya aure ta sai na Umar ya haramta dan a mishi uquba ya auri mace tana cikin idda in gane ko shi ko sai na Ali yace a kawai ta halitta shi sai na Umar kamar yayi mishi dan a mishi azaba ne tunda ya aure ta cikin haka da ya fitan baya mun shi to shi ke to je gama da kuwa ta sauran wasu alamu ya karasa
وإن وإن أتت من وإن أتت بولد من من هذه ما انقدت به عدتي لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وأتت الآخر لأنها لم لم تأتت لم لم تأتت له بعد.
To, yake cewa wa yana ta bi waladin min ahadihima muna ga gaga zantan yanzu yace in ta zo tana yin idda yanzu wannan ta mutum bigo sai ta zo da ɗa wanda dai an san na ɗayan su ne yace in qadar bihi iddatu yace to wannan aihuwar da ta yi iddar na bayan ma shi ma ta kare tuno yayin haka aihu kuma babu wani abu gaba لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ya ce domin iddar mai ciki tana karewa da aihewa cikin idan har ta aihu kuma duk gaba da iddar kowa ta kare ya ce wa ataddat lil akhar aka nuno bil lam tabdi sabo kenan ya ce idan ta aihu kenan shi na farko ne ya ce ta iddar ta kare yanzu ya ce nabi sai ta bari kuma ta fara ana ta mashi idda eh kenan yanzu wacce idda ta farko ce ta ta wani farko ce saboda haka nabi ya ce kawai dole yan idda ya ce saboda haka wa ataddat lil akhir na karshen ta mushi idda li anna lam ta'tad lahu ba'd domin ita shi ba mushi ba da za shi ba mushi ba idda shi ya ce wannan da ta aiwa dan ya ce ya yanke mata idda na farko kenan yanzu kuma shi nabi shi ma yana bukatar idda eh aji ba kai bane to je ai ga sauran mas'alan nan za ku je yanzu je ga malam وإن أمكن أن يكون أن يكون الحمل الذي ولدته منهما لأن لأن تلده لستة شهور أكثر من وداء من وداء السنة وأقل من أربع سنين من من براك أو ولد رعي رعي رأى القابض
Kaba. Kaba shiga.
لا القابة نعم الحق بمن بمن الحق بمن الحقوق بمن الحقوق بمن الحقوق به منهما لأن رأي القابة حجته بالشر فيأمل فيؤمل به وانتقادت وانتقادت عدتها منه وأتت الآخر بما سبق ذكره في المسألة السابقة
Ya tsaya. Ya gama malam. Yawwa.
وإن وجد وإن وجد آه، تطابق بين بين هذا الولد وبين أهل هذين الزوجين في ال- آه، في البس- في البصمة في ال- في البصمة في البصمة الوراثية فإنه يلحق به ويقد- ويقدم ذلك على قول الكافة لأنه أقوى منه وكذلك إذا وجد إذا وجد اختلاف بين وسيلة الدم دم دم الولود دم الولود بين وسيلة دم أهلهما مما يستهين مما يستهين معه أي أن يكون ابنا له فإنه يحكم بأنه ليس ابنا له وأنه ابن الآخر آه.
Ya tsaya. To ga matsalar ta kare. Ya ce to, wa yana makana an ya kuna alhamdul ladhi waladatu minhuma. Ya ce in abin yana nuna cewa alama yana yiwu a ce cikin nas- nasu biyu ne a rasa tun da an rasa wane ne na ciki. Kun gane ku? Kenan ya zamanto kowane tsakanin aka diba yana yiwu a ce lashin. To, yake cewa misali, ال- ال- الحمل الذي ولدته مع منهما بأن تلده لستة أشهر تأيهشي قوتا شدة إن قوتا شدة لا يبيوا نبي ما شيء كاغني ن- نبايم فأكثر من وطا إنساني سما دوتا شدة daga wata shida abin da ya saba da kwantawan nabi kaga ma yana iya daukan da kuma yana iya dauki wancan na farko a ido wa aqallu min arba'in sinina min firaqil awwal shi ko na na horko ya zaman to rabuwar shi da ita ne tun daga shekara hudu abin da ya zo zuwa wannan wata shida a tsakani tun da shekara ciki ana iya ba shi dama har zuwa wani lokaci idan mace ta kai wani lokaci duk da cewa wani malamai sun ce wannan duka matsala a yanzu alhamdulillah an samu halli daman eh, dan a tabbata ne yanzu ana hanyoyin da ake auna duka shi ke nan galibi kuma shara ta yarda wannan hanyoyi saboda haka babu wani matsala nan abu ne wanda ake auna kuma a gani kuma tabbas haka nan ne saboda ko da ana iya dan samun kuskure to ba cika samu ba yanzu misali ko e ko da ake abin da suke ba da labarin sai akwai ciki wata kaza ba cika samun kuskure ba ko da an ce lokaci da to abin da ake yi da shi mafi yawa in mafi yawa ana yi da shi za a yi hukunci ba aiki ba cin sa to yanzu wata shidda ko sama da shekara hudu ko ko zuwa abin da yake kwancin na wannan nabiyin to me za a yi daga rabotan da na farko ya ce urar kafa sai a nemi masu sani kamanni a da lokacin da babu likita su ake ba hukunci akwai mutanen da su suka laƙanta kawai in suka ga mutum za su ce kawai wannan dan wannan ne shi ne wani mutum ya zo bako ne ya zo shi kada ya ga kawai usama bin zaid ya kawai zaid ya diba ya ce wannan kawai ɗaya ta ne ce ɗaya ne gidan ɗaya yake ashe ɗaya ne eh ɗan shi ne da san bai taɓa zuwa bako ne zo garin madina ya gani amma ya wadi a kan annan sallar ya ce wannan jikin ɗaya nan daga ɗaya yake kenan ɗaya ya hida kuma haka nan ne to saboda haka su za a gwadawa akwai wanda shi sau ma an kataka in ya gane ke gane ku gane ku da akwai wani wanda ci da muka gani muna muna yara a lokacin muna makaranta sai wannan dattijo abin mamakin shi almajirai ne sun fi mutum ɗari amma idan aka yi sata kusan almajirai duk basu da takalma kowa haka yi tafiya kawai shi ja in aka yi sata duk satar da za a inda ba goge ba sau inda ya zo diba ce da wani abin har ma ba a magana kuskure shi kuma ka'idar shi duk wanda zai wuce da kusan shi ya diba sau duk wanda zai wuce to shi ne ake mamaki aka ce to shi wani nashi na ilmi ko wani abu ne Allah ya bashi amma dai mu wannan dattijan ana ce baba lawali ake ce mishi mu dai hali yaron su haka aka sani in dai aka yi sata a cikin almajiri in dai zo yana nan in ya zo diba ce wannan san wani ne a gaban mu wanda ya ce san su ne kuma aka bincika kuma su suka yi sata bai kirguwa shi ko ba wanda zai wuce ta kusan sai ya diba kawalka eh ba takalmi in ba takalmi ne shi ai da wani mabiyu almajira da ba su takalmi to kaga kenan akwai akwai hadari ana shi wanda takalmi ne kuma ya da mabiyu takalmi shi ma ana iya gane na wani da wani inda ba wani samu shi ba to yace sai a nuna wa masu kallon kamanni ya ce fa ole yaka mimman alhaqubu sai a gama da da wanda suka ce na wannan ne tunda yana yiwa zama na farko yana zama na biyu duk wanda suka ce da na shi ne sai a gadi ba shi yace li anna ra'al qafa hujjatun fi shari fa yumal bi domin abinda suka faɗa hujja ne a shari'a to a lokacin kafa ma ka san ba za ta kai bai abin da ke na'ura yanzu kenan yanzu kaga idan aka je aka yi aiki eh ko abin da suka faɗa da shi za a aiki babu wani matsala nan masu ɗauka a yanzu wannan kuma ai duka an wuce wannan masu isanin kabali to sai ke ce a nan wan kazat iddatuha minhu kenan iddata ta kare daga wannan miji na farko kenan wa ataddat lil akhar kuma za a lil akhir aba nabiyin kuma ne ta idda sha'ido lima sabaq dhikr fil mas'alati sabiqa saboda abin da muka ambata ba yace wa in wajara tatabukum bayna hadha alwalad wa bayna ahadi hadaini zawjaini fil basamat idan kuma da basma aka aiki in faran da ake tago shine basma larabci idan aka da basma ma akwai bangaren da ake ganewa mutum da wannan da wannan sai aka aiki dora hannu dora hannu da ake in faran sai aka aiki da shi sai a gane cewa wannan na wannan ne fa inna yulhaqu bihi kuma shi ma za shi za ba ko da basun aka yi wa yuqaddamu kadhalika ala qawli qafa yace shi za a gabatar akan magana wa'incan masu ganin kamannu kenan yanzu magana kamannu ba bai ta auna yanayi da muke ciki tunda an samu abin da ya wuce kamannu li annahu aqwa min domin wannan yafi karfin masu kallon kamannu wa kadhalika idza yace wujida ikhtilafun baina fasilati damin maulidi wa baina fasilati damin ahadima yace haka na idan aka daukan jini aka je aka auna aka dau jinin yaro aka dauka da wannan da wannan jinin sai aka ce ba gama shi da wannan to nawa ne na wancan kenan yanzu aka daukan jini ma wanda daukan jini ya nuna shi ma haka za a yi mimma yasahilu ma'ahu an yakuna ibnan law wanda abu ne a ce dan wannan ne cin da aka daukan jini nuna ba dan shi ba musamman kuma mu ainihin wuraren mu in za a yi kaga ba guri ɗaya ake ba dole a zamu guri kamar uku a yi mu nan abubuwan da ake sai a hankali amma dai kasashen laraba abin da na sani su duk inda aka je ka da su suna aiki da kayayyaki na kirki duk inda aka baka ɗaukar jini in za ka je guri hamsin kowane zai zita da shi abin yana ba mutane mamaki gano shine kai malam dalibi dalibi abin tsoro ne wani abu dalibi suke yanzu kamar dalibai suka ta yi daga kasashe suka ta yi kasashen laraba karatu to su laraba akwai cuta guda uku in mutum ya da ɗaya daga ciki bayya karatu a gudu abu ne na hulku na sida dole sai sun maka ko da a garinku daga nan garinku baka iya zuwa tahiya sai ka yi aika visit kenan amma ko ka aika visit zai baka zuwa can ne amma bai baka izinin shiga cikin mutane sai an maka awo ɗaukar jini kuma da ka zo abin da suke fara maka ɗaukar jini abin da ake iya baka kafin a maka ɗaukar jini abu ɗaya ne ɗaki shi kuɗin adam dole a bashi jini ne da an sa ka ɗaki a tsaye za a baka takarda zuwa ɗaukar jini gobe ka je a maka ɗaukar jini kawai yanzu in ka tsaye da magariba gobe a ƙarfe takwas ake ne maka ɗaukar jini ko ko bai da ko to yanzu haka mutum yana sida babu zancen karatu sai a kai ɗaukar ko kana da tuberculosis ko kana da hepatitis B wannan na bai ce wata wani mansar akwai ciwon hanta shawara wani abu uku shine su kaɗai wasu sauran rishin laya ba mu kan su wani masu sara duka magance da tuma za maka ba mu ɗaya amma wannan uku in aka samu ɗaya da izu ba to ka san ɗalibai da zai ɗalibi da shi ne a duniya ji da ɗalibi ne kawai azumi yake yanzu in baƙi suka zo yan uwansu kawai sai a ce to sai a je a kai su likitan suna su suna can rizata ɗaya ce sai a kai su guri bai da guri yan uwansu na can ya suka zai likita guri bai ka ji ba in aka yi ɗaukar jini sai aka tabbata dukansu babu wani cututun guda uku da hali ina da gobe da sa ya kawai duka su ta yi in zai ta ɗauka sai kawai da ta ɗaya shi da an mutu kowa sai ga ta shi ya wuce in aka samu ɗaya wanda yake da wannan matsala to kusa mai suke sai ya samu wani wanda yake mai lahiya kawai ya ɗauki ya mai ta karɓar shi kawai ya ɗauka a ɗau jini da su kaga wani hadari to sai dai matsalan akwai inda ake kamawa da kayan rashin lahiya su a can kasan su abu kawai nan da ake kama shi kuma wannan cutar ta bai da dewa shi sa aikin manzan in ka jamma da yan watanni ko kafin ai an mero mutane da yawa ana nan ga anan garin ma kuma da an mero su in kana da rashin lafiya dole da su san saka ko ka yi cikin cikin wannan ma karka yi amma su da bai zai wannan sai wannan abu sai ai ai ta to a san wani ne to sai ke cewa ba a gama shi da ɗaya ba fa innahu yuhkamu bi annahu laysa ibnan lahu wa annahu ibnun lil akhir ɗayan lashi ne ko lil akhir ko lil akhir duka ɗaya ne to ina ga baban ya kare daga nan na'am wani a dama mace ce eh mana dama a wajen mace sai su kasan su mata wani lokaci in sun gana yanzu mace kaga ba dole ba ne a ce ta yi jini a kwana talatin tana yi wa wata jin da ta yi misali ƙasa da haka tana aita wani jini misali tana yi wa maimakon wata uku a wata biyu da rabi ta ƙare yin daga kaga irin wannan mace ta ce ta ƙare ai kaga dole kuma da yamma da ta aiki to irin wannan ne ake samu kawai mace ta ce kawai ta yi ta ƙare tana so a mata aure da wani ko musamman in ba ta san wata ya mai da ta sai ta yi maza maza ta ce a ta ƙare ita ba ta gane ta bisu da ko ya eh shine shine aka tabbata ƙarya ta yi bude auren zai auren wani mata ce ne duk aure a idda babu shi wani aure nata babu shi in dai an tabbata kawai bude aure zai na shi ma da sai shi da shi to kuma bayan an yi shi ya kasance mijin na rasu tun tana mishi ya kasance
ba ta kare ba inda yanzu a kwararwa ne ta yi zarin da masu yi shi yanzu ko kawai bi kawai inda ya zama inda aka ce saki wanda ake koma ne ba ta kafin ta kare inda mutum ya saka ta ta kare bai ta mutu to a yanzu masu yi ce dole ta mashi inda ta mutuwa tun za ta ci gadon shi ne eh zarin ma za ta ci eh wani shi ma da shi ma ita ce ta mutu ya ci gadon ta duk mace in tana maka idda ko kai ko ita duk wanda ya mutu sai ya ci gani in ne idda ba ta kare ba ta bismillah malama قال المصنف رحمه الله القرون الدين ضمير متبادل يقول وقول ضمير متبادل إياي
ya ga إيا إيانا يقول لك عليه إياك إياك إياكما إياكم إياكنا
ya ga
Yeah. ikiramuku ya kuna ikiramuku ya ikiramuku ya ikiramuku ya kuwa ikiramuku ya kuwa akiramuku ya kuna akiramuku
ta kuma baya ko ya kuna ya kuna
ka gane
ba da wani ya kuna to ya tsada wani to yayya yawwa Yara, yaga, yaki, yakuma, yakun, yakuna, yawu, ya, yakuma, yawu, yakuna, kullaha, kama irin imanin zakari wa mutumiri. Gani ne ƙauru, yaga na abin wani yaga na kai. Ba zamirin yaga ko ilimi da wani zamirin masu ya yi mufasirin tsawala Allah shi kansa yake cewa al-mafi'ul bihi damirun munfasil yace wurin da mafi'ul bihi zai zo ramiri munfasil mun yi ramiri muttasil yau kuma ramiri munfasil ya ka ramiri munfasil da da farko kenan yakun mafi'ul bihi damirun munfasil yace mafi'ul bihi yana iya zama ramiri munfasil kamar da yake zama muttasili yace ga sanin misali iyaya iyana mutakallim mai magana ce iyana iyaya in shi ɗaya ne inda jama'a ce iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna wannan lil mukhatabat wanda ake a bakan magana Kun gane ko yawwa sai yake cewa iyahu iyahuma iyahum iyahuma iyahum iyahunna liga ibn da bayan ne sai na farko misalin yace misal ya tullabal ilmi ya ku ɗaliban ilimi iyaya a hababtum kaga ya ce iyaya a hababtum iyaya ne kenan kun so ne kenan iyaya ɗin na shi ne lamiri ɗan na mafa'ulun bi shi ne lamiri ne kuma gashi mufasir yawwa to kaga ɗaya kenan ya ce iyana a hababtum irin wancan ne kenan ya tsallaba ɗin shi ma ɗin nan a hababtum iyana a hababtum kenan iyaka a hababtum kenan kai na so iyaki ihtaramtu ke na girmama iyakuma ihtaramtu Mm. gubi ku ne gubi na girmama iyakum kudiya maza ke ihtaramtu iyakunna mata da kudiya na girmama ku kenan iyakunna ihtaramtu iyaha ihtaramtu ita mace wanda bata nan na girmama abaha haka ne ko ihtaramtu babanta a- Mm. Ujue umeweza ya abana zako itaramtu to sai iyahuma itaramtu su bi ke iyahuma itaramtu Mhm. iyahunna ko shi abahunna yasa iyahunna e tare mutu kenan mata diya su ne na girmama fadamayir iyaya da iyana da iyaka da iyaki da iyakuma da kuma rama'ir na iyakun da iyakunna da iyahu iya iyahuma ita dukkawa da iyahum na jam'i na maza iyahun na jam'i na mata kulluha zama'ir bi mali nasi mafhulun bi kenan a takaice anan duka wani iyaya iya dinna da iyana iyahuma iyaki iyaku iyakuma duk gaba ne kowane lamiri ne munfasil kuma ya zo a gurin mafa'ulun bi kenan abin da yake so ce nan kenan lamiri mafa'ulun bi yana iya zuwa lamiri muttasil yana iya kuma zuwa lamiri munfasil shine na zano su anan to sai yake cewa wa minhu yana da ji alqur'ani inda Allah yake cewa iyyaka kaga iyyaka iyyaka na abudu wa ilo kara cewa iyyaka nasta'in to ka gani na abudu iyyaka ne kenan iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in abin da aka ware kawowa don a tsari don kar wani ma ya tsammanin cewa shi a abota mushi ya ce fa damiru iyaka mafulun bi kaga mafulun bi na nan wa huwa damiru munfasil damiri ne munfasil yawa jama'a sha Allah subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Assalamu alaikum. ana gabe abokin naka bai zama ko alaji ya bai zama na san dai kana iya